أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مر الله بعين وسورة محمد بن عبد الله وآمنة أبو الفاطمة والقاسم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر راكب الحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر فاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد ودلات زبير وأبو عبيدة بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإنسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقصود الحتم الختم ومد الكون أبو العباس الشيخ الأحمد بن محمد التجاني الحسني السالم القاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سره صاحب الخيلة صاحب الشريعة والحقيقة غوث الأغواس لبراس القلوب أبو إسحاق باي برحمن ياسر ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومسهري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أسرار الصلبة في الظاهر والباطن أبو القنصوص وأم الخير كان سيد الشيخ محمد الحارث الجسم القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر الرسول الله إن كسرت في وسخي فإن جمال كل يوسف القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا القائل إنا أرسلناك شاهدا أو بشرا ونذيرا وداعيا إلا بإذنه وسراجا منيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله muna miƙa godiya halaran Allah tabaraka ta'ala da yake dace mu a raye a wannan lokaci ne albarka a cikin ‘yan uwa masu daraja masu albarka a watan Ramadana a da wannan rana yau bakwai ga watan Ramadana hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya daidai da ashirin da tara ga watan March 2022 2023 miladiya a alhamdulillahi karatunmu shekaran jiya ko jiya Allah bai kadarta karatunmu ba sakamakon a zama da mitin da aka yi muka gabatar a national house of assembly alhamdulillah mun kwana a cikin sukul fatiha aya na bakwai za mu shiga na shida sai muka tafi koyar da tauhidi na gaskiya ba na da'awa ba akwai tauhidi na da'awa akwai wani abin da ake kira da'awa mutum zai yi ikirarin yana yi amma kuma haliyan amaliyan ba haka bane ko kuma a mutum yana faɗa amma bai fahimci ma inda aka fito ba ballantana ya gane ina aka dosa ma'ana ɓangaren kaɗe ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda mun yi bayani mun yi bayani baya da yawa amma za mu ci gaba da karatunmu kafin nan za mu miƙa sako zuwa ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ɓangare biyu da ɓangaren musulmai da wayan da ba su ba gaba ɗaya mu addinin musulunci addini na zaman lafiya na ba da ‘yanci na kyautata ma kowa da kowa na faɗa baya cewa a addinin kirista addini ne na tausayi to ga addinin tausayi ga na zaman lafiya kaga lafiya garau kenan idan ka ga wani abu ya shiga tsakani to akwai shaidanu da suke ganin gittawa a cikin tafiya Allah ya kiyaye mu Allah ta baraka da ba mu zaman lafiya shekaran jiya nayi magana akan almajirai haka ne alhamdulillah sako yana isa tun ba yau ba ana magana akan almajirai zaman da muka je na cin assembly akan almajirai ne zan mika sako guda biyu zuwa uku tunda sakon yana kaiwa kuma kafin nan muna mika godiya wa shafis wa sarki zaki wanda ke ɗaukan nauyin karatun nan ana sa shi a fejinsa a da gidajen talabijin alhamdulillahi almajirai musulmai ne suke yi almajiri mai karatun allo a gurin musulmi aka sani haka ne duk inda kaga tsangaya za ka samu musulmai ne kuma 'yan ɗarika ko ba sa ɗarika to ba sa ƙungiya wannan ittifakan kowa ya sani dala jama'a haka ne ko ba haka bane amma tunda aka yi requesting Allah ya saka wa kakale da alkhairi Allah ya kai masa alkhairin da ya ƙwarin dasa wa al'umma manzon sallama a bayan ƙasa na ɗaukar responsibility almajirai yadda za a modernizing ɗinsa a proving ɗin bill ɗin ya zama ya shiga cikin constitution ɗin Najeriya yadda ake bada western education yadda ake ɗaukar nauyinsa ana a ƙarƙashin gwamnati to wannan ya yi ƙoƙarinsa shi ma ya zama karatun allo shi ma ya shiga cikin wadda tsarin to abun alhini shi ne kuma da siyasa a cikin tafiyar wannan saƙo da zuwa house of representatives wannan bil ɗin an fasa ɗinka tun 90 1980 something 1980 something aka fara yi almajiranci aka approve ɗinsa tun 1990 ina ganin 1998 stroke 1994 an yi wa'annan mangarin an fitar da su an kawo su 2011 an ƙara jidinsa yanzu abu ya zo aski ya zo gaban goshi ana son a sa siyasa a ciki idan ba siyasa ba da da naga yan kungiya a gurin nace to me ya kawo yan kungiya a cikin nan sai na ga ba yan kungiya ba har yan kan a ciki me ya haɗa kan da almajirancin karatun qur'ani saboda siyasa ne saboda haka muna gaya musu su yi kokari abin da suka ɗauko don sun kusan sauka su ƙarasa aikin alkhairin da suka ɗauko don su bar alkhairi a baya ana faɗa na yabon su idan kuma suka siyasanta a siyasantar da abin da suka kawo kan a ciki har kan tana cewa ita ba ta yadda ba ka duba iskanci da rainin wayo wai ita ba ta yadda ba ya za a ce za a yi shi ne kawai wanda almajirai kuna da almajirai ne kuna karatun allo ne wai ya zama an ware wani addini kenan ana taimako na addini ba a taimako na addini wannan kaga su 'yan siyasan ne suka shigar da siyasa ciki dan kar a zo ana ta argument tunda house ne argument za a yi ta yi in aka shigar da argument ana argument yanzu irin argument inda aka yi jiya it's low this is a bad character saboda muna kira zuwa gare su da farko su tunda sun ce za su yi to su yi saboda zatin Allah dan su bar alkhairi idan ko ba su yi ba to sani ba wallahi za a yi za a yi kuma ba su da kamishi akai kuma sun tafi da bat record na farko kenan abu ne biyu shine in dai ba neman tsaukana da fitina ba babu abin da ya haɗa kan da harkar albajiranci babu shi babu shi suraka mu sani kada 'yan siyasa su ƙara dama tsakanin islamic, uh, islamic religion and christianity suraka sakon mu zuwa ga kan duk duk abin da ake yi kunnensu a buɗe yake social media yana kai ma kowa kuma saƙo jiya ya isa alhamdulillah ba ba alfahari ba amma Allah ya yi abinsa kuma mun isar da saƙonmu a hausa alhamdulillah sannan muna miƙa godiya zuwa ga sarkin musulmi da ya turo wakilinsa wannan mutumi Allah ya saka masa alkhairi mu musulmi ko gwamnati ta ɗauki tallafi ta sa a almajiranci ko kar ta sa yaran suna suna karatu kuma wallahi tallahi ana nan ana yi kuma da zakka da wakafi sakon da ya faɗa kenan yace ya isa mu gina musu jami'a wallahi saboda ina kira ga musulmanmu da idan wannan abin ya iso inda muke da Allah mu bayar dan kishin addininmu da kishin ƴaƴanmu da ƴaƴan talakawanmu da suke suke karatun allo na almajirci alkhairi ne waɗannan yaran da gidan suna karatun qur'ani wallahi baran da suke alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi faɗa hadisi na cewa tadarakul gumma wal humma bi sadaqati yakshif la ta'ala durukum yansukum ala aduwikum ku kusar da bakin ciki da matsi da yawan sadaka yana kau da bakin ciki da matsi yawan sadaka yana kaure shi duk abin da dame ka in kai sadaka Allah zai kaure shi to wannan baran da suke yi ana ba sadaka alkhairi ne mana jama'a sai sako na uku na ƙarshe sai mu shiga karatu mutum biyu da suka tashi kai magana duk da an mayar masu da amsan za mu ƙara ne ta cewa saboda rashin ɗaukan nauyin almajirai masu karatun allo shi ya sa boko haram ya yawa da bandit wallahi tallahi ƙarya ne ba almajirai ba ne wallahi tallahi almajirai masu karatun tsangaya ba sa boko haram ƙarya ne ƙarya ne babu ba su bane saboda ƴan tsangaya masu karatun allo ai yara ne yaro zai tafi ya je boko haram kaga maganar banza ne wannan magana ne mara kyau kuma mu ba za mu zuba ido mu kalla mu shiru ba ƙarya ne ƙarya suke yi ƙarya suke yi ƙarya take ƙarya take ƙarya take yi kuma da sunan musulma sha sha sha saboda haka almajirai masu karatun allo babu ɗaya daga cikin tsangaya a Maidugurin ma tsangaya ga ta nan tsangaya ce ana karatun allo ana karanta wazifa a wannan tsangayan a ce wai ga shi shiga boko haram wallahi tallahi ƙarya ne in akwai waɗanda suke durbishin boko haram ƙungiya ne wannan shine iya gaskiya wannan shine gaskiya amma masu almajirai masu allo wallahi ba sa boko haram ko ba sa bandi ƙarya ne waɗannan ƴan iska ne zaune gari banza ne waɗanda suke neman ko su rayu ko su mutu kuma wasu daga shashin mutane ne suke ɗaure masu gindi suke yi wallahi idan da da gaske ne ana son a kama yankin nafin ake kama ɓarawon waya a bibiye shi a kama shi a gagar kama yankin nafin bayan zai kira waya ba ƙarya ba ne kawai ƙarya ne kawai ƙarya ne kawai ɓarawon waya ana ana an ana ana abuna ana tracking din sa a kama shi amma kuma a ce barawo za a yi ciniki da shi a waya ya ka kai mun guri kaza a kai aje wannan maganar banza ne ma saboda kakkar wani ko wata a gwamnati ya sake cewa wai almajirai su wannan wallahi ƙarya ne a hirɗin su wallahi ba almajirai bane masu karatun allo ƙarya ne kuma ba za mu zuba ido mu kalla ba mu yi shiru muna ji da kunnenmu da bakinmu da numfashinmu to wallahi ƙarya ne sai mun fito mun ƙaryata ƙarya kuke yi ba su bane masu karatun Allah nan su ne suke wa'azi ko ina ta gaje su ne su ne kuke zuwa su maku addu'a su ne saboda haka saƙonmu zuwa ga National House of Assembly kenan da kuma wa'anda suka gayyato don a interrupting a declaring din cewa ba za a yi ba idan ba ku yi ba ku ne a ƙasa karatun ƙurani ko ba da daina ba dama in kun sa hannunku ku za ku amfana ku zuwa taimaki kanku ku ne za ku yi nasara idan ba ku sa ba to ku ka sha bane amma ba ba masu karatun allo ba ƙarya ne Allah ya kiyaye Allah ya ba mu zaman lafiya Allah tabaraka ta'ala kuma ya fahimtar da waɗanda suke ƙoƙarin kawo damuwa a ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ku nama fankan nan Allah tabaraka ta'ala ya agaza mana a sashi a karamin lamba kar yayi yawa ne sashi a ya kawo da na shi da Ustaz ta shi karge shi, ta shi karge kwantar nan, ya zama yana tu, yana nan bacci, ka sashi a nan bacci. Saboda haka, mu ba za mu daina karatun allo ba, ko su sa hannu, ko kar su sa hannu, mu za su gaba da karatu saboda albarkan da ke cikinsa. Allah ya bamu albarkata annabi Muhammadu Allah ya agaza mana ya tallafe mu ya karfafa mana wayanda suka shiga gaba a cikin tafiya Allah ya shiga cikin lamarin su cikin lamarin su albarkatu sayyidul wududi wa zatul anam barzaqul arifina Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine sako na kenan saboda kowa yana shiga ciki yanzu da yan kungiya da kana wai dan su mara a samu kuɗi wannan ai kaga akwai son zuciya ciki ƙarya ne kawai to ba komai a fasin mu dai ba damuwa a fasin a fasin nan abu na ce yaran da su amfana shikenan amma na musamman za mu yi karatu akan wannan bangare insha Allah ta baraka sala social media wanda za mu watsa kuma da mu sake kayan aiki Allah ya amfana da mu a ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa mana qur'ani yana cewa إياك نعبد وإياك نستعين نعم
إياك نعبد وإياك نستعين
الله تبارك وتعالى إياك نعبد أي لك نوحد ولك ولنقد kai muke kaɗe sawa kai kaɗe kuma kai muke bi wa iyyaka nasta'in ai nasta'inu bika muna neman taimakon ka ne ya ubangiji ala ibadatika akan bauta maka wa minka daga gare ka ne nastawsiqu ala ta'atika muke neman kamun kafa ya zuwa binka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ihdinas siratal mustaqim shine ka zai tashi نعم اهدنا الصراط المستقيم اي ارشدنا للدين القائم وبنجي تبارك وتعالى كشر يدمو ان عبد الله بن عباس ارشدنا للدين القائم كشر يدمو جاء الدين تسيي المستقيم الذي ترضاه وان الله كي كي درشي وهو الاسلام شنو دين المسلمين الله انا فدا cikin qur'ani na cewa ah inna dina inda lahi al-islam ko addini a wurin Allah shine addinin musulunci duk wani addinin da ba addinin sayyidina rasul sallama ba ba addinin musulunci ba to wannan ba shi bane addini a wurin Allah tabaraka ta'ala wani gure yana cewa man duk mutumin da ya bauta wa wani Allah ba da addinin musulunci ba Allah ba zai karba masa abin da ya bauta ba zai karba masa ba ko Allah ba zai karba masa ibadan da yi ba a yace wa yuqalu sabbitna alaihi ma'ana shine idan sallallahu alaihi ma'ana Allah ka tabbatar da mu akan wannan addinin wa yuqalu huwa kitabullah wasu wasu ce a idan sallallahu alaihi wasallam al-mustaqim din sirat al-mustaqim shine kitabullah littafin Allah Qur'ani yaqulu yana cewa ihdina ila halalihi ma'ana Allah wasu mace a fasara inda Abdul Abbas cewa Allah ka shiryar da mu zuwa ga halal wa haramihi kuma ka hana mu yin haram ma'ana ka ka daidaita mu mu yi halal mu bi halal abinda Allah ya halatta sa'annan ka tsare mu daga fadawa abinda ubangiji tabaraka ta'ala haramta shine haramun shine haramun ila halalihi idna ila halalihi wa harami Allah ya ce da mu zuwa ga halal dinsa da haram dinsa wa bayanun ma fi da bayanin da ke cikin halal da haram mu in ka san in ka san abu haramun ne za ka sai da za ka yi ka kiyaye shi idan ka san abu halal ne za ka sai da za ka yi ka protect din kanka daga you should not go way near it ko ba za ka ma je kusa da abin da Allah ya haramta ba da ka aikata shi wannan shine addinin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mun yi magana huquq nasa da kuma aqwal yadda za a bauta wa Allah din yadda za a tafi akan addini din mu faɗi siffofin Allah da sunayen Allah da muqamat da sifat sifatu zati da sifatul ismi da asma'ullahi tabaraka wa ta'ala a jullatul ismiya da da da kuma azzatiya duka mun yi bayanin sa inda za mu tashi inda annabi yake cewa bil fisq wal bid'atu لا لا نكفر إلا لمن علم الإله ينكر لا التي لأقطع في تعذيبه لا يخلد وإن أفضل الورى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول النازم بيتك ينا تيوى الله كيا يمدك فاسق أنت من هذا الفاسق أنت والبدعة ده بدعة yace la nukafir mutumin da yake fasikanci da bid'a ba a kafir ta ji sabanin yan kungiya dan kungiya kawai in kana wani abu da bai dace sai ce wai kai dan bid'a ne ko kai ka ko kai fasiki ne wannan ƙarya ne game da mara alƙawarin cewa za mu yi bayani menene fasikanci Allah yana faɗa cikin suratul Ma'ida yana cewa a wa man lam yakun ma anzala Allahu fa ulaika humul fasiqun ko duk mutumin da bai so bai yi hukunci da abin da ubangiji tabaraka ta'ala saukar da shi ba wannan fasiki ne ko to wanda yake hukunci da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ka ce mashi fasiki da Allah jama'a za ka ce mashi fasiki ba ka ce mashi fasiki ba saboda me saboda Allah ya ce wa man lam yakum ma anzala fa lakum fasiqun duk wani mutumin da bai hukunci da abin da Allah ya saukar da shi a Qur'ani ba to ne shine fasik kuma Qur'ani ya gaya mana sufofin fasiki ko yana cewa bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كو الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كل لو إيماني إن جاءكم فاسق بنبأ idan wani mutum ya zo maku da wani magana wata irin magana fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin sa'annan abu ya bayyana maku cewa za ku iya afkawa mutum za ku yake masa hukunci za ku iya aiwatar masa wani abu ko ku hukunta shi ko ku kalle shi da wannan abu bi na bayyana fatabayyanu tusibu qauman bi jahalatin tusbala ma faltuna dibi sai ku wayi gari wannan mutumin abinda aka zo aka ba ku labari a kansa ƙarya ne kaga alama mutum fasiki ne kenan ɗaya kenan ko ko kuma abin da aka zo ga muku cewa ga halayensa ko ga ɗabi'arsa ko ga yadda yake bautawa Allah ko shi ɗan kaza ne ko ɗan kaza ne ko shirka yake ko bid'a yake ko wani kaza makamancin irin wannan dai da wasu suke ɗauka suke ɗaurawa akan musulmi idan labari ya zo sun idan fasu da fatabayyanu sannan ya bayyana muku cewa wannan abun ba haka bane yace to fatusbihu ala ma fa'altum nadimin za ku wayi gari akan hukunci da ku aikata ko ku aiwata ku daura masa ko ku daura masa za ku zo kuna masu nadaman wannan abu kuna masu nadama to wanda ya kawo ya baka labarin ƙarya ya baka labarin sharri wa wani ko ya ya dauki wani ya maka shi a wuta ko ya dauki wani ya biji an tadda shi ko ya roki wani ya fasikantar da shi da Allah idan ka zo ka gane cewa wannan abun a abin da yake faɗa ƙarya ne me sunansa fasiki fasiki in ji Qur'ani ba in ji Muhammad Awul Zaki ba a'a in ji Qur'ani ne ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كي كاي نداما أبن دكي baya kai nadama sai ka wayi gari wannan mutumin kana kunyansa saboda ka ce masa kaza an yi zamanin da aka ce duk mutumin da ya daura laya kafiri ne shi mushriki ne yanzu kuma an wayi gari ana cewa ya layan akwai ta halal akwai ta haram ko daura bai faɗa ba ya faɗa to da a ce abun wasa da hankalin mutane ne kawai wasa da hankalin jahilai suna ake wasa da hankalin amma wanda ke da ido da kwalli wanda yake gani ba makaho ba yanzu na rubuta la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa al zuwa karshe ka irrata ya in nade in sa mai bada nade in daura wuya na ka sai mu miki zai yiwu to idan ka faɗa ka waye musulmi musulantar da yin ji ko kuma mutum zai zo yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka ce ka ji dan bid'a to da Allah ga yawar dan sunna in za shiga musulunci ne yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa muhammadu abduhu wa rasuluhu ko kuma mutum zai zo yana ta yabon manzon Allah yana ta muhammadu rasulullah muhammadu yana ta salatu wa sallama a ce ko kuma ya ce dan Allah dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayi mun kaza dan manzon Allah ka taimake ni dan darajar manzon Allah dan kaza dan kaza dan kaza ka ce wai ka ji mushiri wai ya da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam dole ya mutunta da shi idan shiga mutunci ne zai ce da Allah ya mutunci ana raba Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha to yaya ake wasa da hankalin mutane ana ne da kwakwalan su ba su amsa ba wannan wanda ya faɗa maka wannan maganan kawai gari ta gane cewa abin da ya ɗora wa yadda mutanen ba gaskiya bane lala ne matsayinsa alfasiq wal fasiq wal fasiq al haqiq sai ce wal bid'atu sanan da bid'a menene bid'a a lugha ya kamar duk abin da mutum zai magana ya sai shi a lugar larabci san in not in not the definition of what how can you explain the word baka san me kalma yake magana mutum ya ce magana a kansa yanzu Allah in yi magana da Hausa in ce idan ka ga a misali sai zo ce ya zo ya mana shigan shantin ka dangare dala wanda baba wace ba ya sa abin da yake nufi wa zai fassara masa Bahaushe ko kuma shi kawai zai gane abin da kansa to kai ba malamin luga ba kai ba malamin larabci ba ba malamin tafsiri ba ba malamin balaga ba ba malamin mantiki ba ba malamin nahwu ba ba malamin sarfu ba ba malamin komai ba kawai saboda ka je ka koyi alifun ba'un ta'un sa'un ka hada kai da baki sai kuma aka zo aka koya maka baqaratun jamalun himarun jassar shikenan sai kana ɗakan ka malami kai ma ka zama malami ka fara fassara abubuwa dala ina za a je ina za a je za a haifi ɗa mai ido ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka je ka san abin a lugha in an ce albid'atu bid'a a lugha shamila ce kalma ne shamil tana ɗaukan wani abu tana ajiye wani abu tana ɗaukan wani abu tana barin wani abu bid'a malamai suka ce akwai littafin da mura professor Ibrahim Makari mafhumul bid'a ma kawai sunan littafin gaba da mafhumul bid'a gaba da kan bid'a magana ai akwai bid'atu fi din akwai bid'atu fil ada ko idan aka ce bid'a kalmar bid'a tana daukan duk abin kullu shay'in fa'ala ba'd rasulullah alugan larabci ma hadisa ba'd rasulullah fa wal bid'a sawa'u min ad-din aw min min al-ibada am min al-ada duk abin da aka yi bayan annabi sallama ya bar duniya sunansa bid'a ko na addini ne ko na wajen addini ko a cikin addini ne ko a al'ada ne sunansa bid'a me dalilin ka hadisin sayyida Aisha sayyida Aisha ta ce awwalu ma budiya ba'da rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-bid'ati ash-shubu min at-ta'am farkon bid'an da aka fara yi bayan wafatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a ci abinci a goshi bid'a farko shin da cin abinci addini ne tambaya nake yi cin abinci addini ne ba addini bane ba in saboda al'ada ne in baka ci ba za ka mutu shine ake tsirke ciki a yi til a yi tumbi wani mawaƙi ce ka ci ka yi teɓa ko in ka mutu gara ya karɓa ko ko menene menene menene saboda haka ba haka bane cin abinci manzalla su aka ce mata cin abinci manzalla ke ta ce loma uku da yatsu uku da Allah da ɗaya suna na haka ne wanda suke da ƙasar su su ne sunna da Allah haka ne haka suke cin abinci tsakani da Allah fa kaga ashe ba haka bane sannan mu dawo hadisin manzon Allah manzo Allah sallallahu ya faɗa hadisin Imam Muslim Imam Muslim ya rawaita hadisin a cikin sahih Muslim ɗinsa yana cewa man amila yana yana cewa a man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamati duk mutumin da ya kokari ya kirkira ya kirkira wani abu na alkhairi ya manne ya koya ma wasu su ma suka tashi da wani abin alkhairi yana da lada a kansa duk wanda ya faru wannan aikin na alkhairin wannan kireto din yana da lada a kansa zuwa tashin kiyama a wani ruwa ya ce la yanqusu min ujurihi shay'un ila yawmil qiyamati ba za a rage masa wani abu daga aikin sa na alkhairi ba wanda duk in mutum miliyan suka yi sai an ba shi ladan kowane mutum daya shi wanda ya kirkiri wannan abu in ji annabi muhammadu kuma abin da yace man sanna ba ma'ana sanna ai man assasa man ibtada'a ko mutum bai je karatu ba ai ya kamata ya san ma'anar man sanna saboda haka haka addinin annabi Muhammadu yake sai manzala sallama ya ce wa man sanna sunnatan sayyi'atan duk mutumin da ya kirkiri wani abu mummuna mara kyau koya mutane zagin mutane koya mutane bij'antar da mutane koya mutane kafirta mutane koya wa mutane cin amana koya mutane ƙarya koya mutane sauya mudu koya wa mutane duka yana daga cikin sharri ko alkhairi ne alkhairi ne sharri ne koya wa mutane a a a a a sauya mudu cin amana ƙarya hasada annabimanci gulmariya duk ka koyi wannan abun ka koya wa mutane to duk wanda ya irin wannan aikin naka ya kana da zunubin da shi ma ka koya masa irin wannan har zuwa tashin kiyama zan ba da misali guda biyu duk mutumin da ha dala menene zur ne me shaidan zur ba shaidan karya ba ne shaida ce ta karya zur ai suna wani mutum ne shi ne ya ba da shaida ta ƙarya a kotu duk wanda ya ba da irin wannan shaidar sai ce ya yi shaidan zur ma'ana ya yi shaida irin shaidan da zur ya bayar yanzu duk wanda ya aikata wannan shaidan na ƙarya ɗin ya ba da shaida a ƙarya baya guri aka ce an yi kaza ya yadda ya zo ya faɗa ko aka ba shi kuɗi ya ce eh a gaban shi aka yi shi ya san an yi kaza to wannan zurɗin kir'eto ɗin yana da lada yana da zunubi a kansa har zuwa tashin kiyama duk wanda kuma ya koya wa mutane la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama dala alkhairi ko sharri to duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ɗin yana da lada a kansa shine annabi muhammadu shi yasa cewa ba za yake faɗa a cikin yake cewa a بنا كوبة الإسلام تظهر خمسها وأشرك بدر الصالحات وشمسها هل يكن لك وإذ كان موضوع أن على البر أسها صلى الله عليه وسلم yace in akwai wani bigire aiki na alkhairi da ake yi a duniya to wanda ya kirkiri wannan aikin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo sallama shine who is he is the mentor sallallahu alaihi wa sallam saboda haka me ya koyar me ka koyar ka koya wa mutane kamar na kau tijani kullum su istighfari ɗari la ilaha illallah ɗari salatu man sallama ɗari da safe lazumin safe kenan ko ka koya masu su istighfari ɗari da yamma bayan la'asar zalalla ɗari salatu man sallama ɗari shine Allah ya faɗa a Qur'ani yana cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صلي ولا تكن من الغافلين بالغدو yace واذكر ربك ambaci ubangijinka fi nafsika kai kadai a cikin ranka tadarwa واذكر ربك في نفسك تضرعا kana mai kaskantar da kanka wa khifatan kana mai tsoron Allah dole jari ba a bayyane ba fa min alqawli zai ga fadi yace bil guduwi wal asan ne ma'ana guduwi ne al guduwi a larabci ai gadin ne guduwi jam'u gadatin ne jam'in safako ne a ƙur'ani ko ba guran ne faɗa ba Bilala ɗan tijjaniya da suke lazumin safe da lazumin yamma a ina suka samu lokutan da izini a ƙur'ani ga aya na gaya ko ba ka bane wasu rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil ghudwi wa la salli wa la takun min al-ghafilin kaka zama cikin rafkanan wanda suka manta da Allah Allah ya manta da su Allah ya kiyaye wannan shi ne lazumin safe da lazumin yamma da Allah shehu tijan da yace to tunda Allah ya faɗi wannan tunda manzo sallama kuma ya tabbatar yana cewa afdalu ana ma qultu wan nabiyyu min qabli la ilaha illa Allah mafificin abin da nake faɗa da yadda annabawa suka zo kafin ni shine la ilaha illa Allah ku ci gaba da yi lala ina suka samu sunna ko bid'a ko fasikanci in har yana kama a ce kafirci ne in ana tsoron ka sai a ce ma dan bid'a ko ka ba haka bane ba haka bane to sai ni da kai mu auna waye koya wa mutane alkhairi ko shari'a nan a dabara ya rage ga mai shiga mai shiga ina na rijiya asali ba wuce bane sai ma bulata ce guna wuce na'am saboda haka yace illa liman alima ilahi illa illa liman alima ilaha sai dai ga wanda ya san Allah yanci yunkar za a masa inkari in yana aikin fasikanci ko bid'a yace la nukaffir ba a kafirta shi in ji kawai Abdullahi Gondo balaraba Hausa ko kani sai Usman dan Foje mujaddadin addinin musulunci yiwansa a Najeriya ba wanda ya kawo ta ko a gane ko mujaddadin mai tajjidinsa dama ya yi ce dure jange da nego ake bada filar jigo ku yi karatu ku yi noma ku yi kiwo wasu yadda ya bari kenan dure jange da me ko jange dure da me haka ya fada ko wannan Allah ya saka masa alkhairi yaqulu nazimuna me tarin ta gana cewa a nan آه إن إن مرتقب الكبائر والمبتدئ لا يقصر duk mutumin da yake aikata sabon Allah da wanda yake yin bid'a la yukassir ba a ce masa kafiri bi zambihi da zunubinsa wala bi bid'at bi bid'atihi dan yana bid'a ba a ce masa kafiri wala yukassiru adan min ahli al-qiblati bil fisq wal bid'ati ba a kafirta wani wanda yake kallon al-qibla yake sallah kenan a ce masa kafiri ko a ce saboda fasikancin da yake yi au bid'atin ko kuma a ce masa dan bid'a ba a ce masa kafiri dan saboda bid'a an tambaye sayyidina Ali aka ce hal yukaffiru isar ma'atati lahi shin saboda saban Allah mutum zai zama kafiri fa qala la yukaffiru isar ma'atati lahi walakin yukaffiru bi ta'afufiya mutum saboda sabon Allah ba zai zama kafiri ba wallahi sai dai ya riki sabon ba komai bane ya dauki sabon ba zunubi bane ko misali kamar masu shan sigari suna cewa shan ta banza barin ta banza to wannan zai sa mutum ya fita musulunci saboda fasikanci alubazzaranci ne Allah na faɗa guda ɗin albazzar na kano yake wani shayatin ko alubazzaranci wayanda suka ɗauki shan sigari ba saɓan Allah ba ne, gara mai shan wiwi da su, saboda mai shan wiwi ya san yana yin saɓan Allah yake zai iya tuba, shi kuma wanda bai ma yadda ma saɓan Allah yake wadata ya tubbari, haka ne ko ba haka bane. Gara mai shan giya ya san saɓan Allah yake in ya tuba Allah zai iya yafe masa, ina la gafurur rahim. To mutumin da bai ma yadda saɓan Allah yake ba ta ina zai tuba. kaga bai da lokacin tuba ko yana da shi an fahimci karatu ko ba fahimta ba amma ba na ce shan wiwi halal bane ba na ce shan giya ba halal bane an gane nufi na ba so taking it as taking taking it as it's not a sin then you will just convert from Islam walakin yukaffiru bi ta'afuta ya jisai na daukan saban Allah ba saban Allah bane mutum zai sa ya zama kafiri amma mutum yana saban Allah ya san saban Allah yake yi ba a ce masa kafiri wallahi mutum yana duk abin da yake na saban Allah ba a ce masa kafiri duk abin da mutum yake na bid'a wanda bid'a ne hakikatan bid'a ne baya sa ya zama kafiri sai dai idan ya bar musulunci shi dai mai bid'a ne mai kaba'ira ne in ya tuba Allah zai yafe masa idan an ce hadisin kullu bid'atin dalala kudura ta sunna suna ta yabi su da ake ta jajjefa iyayen mutane a wuta to ai ba fahimci hadisin bane ai ga wasu hadisai baya sai da Aisha ta ce man amila amalan laysa alayki amruna fa huwa raddun duk mutumin da ya aikata wani abin da ba mu muka umarce shi ba sai ka auna ka hada ilimin qur'ani ka ala ilimin hadisan manzon sallama duk abin da annabi Muhammad ya ka sani sannan idan mutum yayi abu kaga babu abu Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Abu Dawud Ibn Majah Muwadda Mustadrak Musnad Imam Ahmad dukan asani din nan gaba ɗaya ka ta binciko su sunan gaba ɗaya ka taro su da sihahu gaba ɗaya kaga babu sannan sai ka ce wannan abin da yake yi ba sunnan annabi Muhammadu ba amma da kai da mai jan bakin kuna ƙiƙiƙaƙa an rasa waye zai ja wani kawai dan malamin ka ya fara sai ka ce haka dai a ƙarya ne ba haka bane Allah ya sa mu dace saboda idan aka ce kowanne dukkansu kaza bid'a ne kaza kaza kaza ne kaza ne kaza ne ba zai shiga musulunci ba to akwai atale saboda ƙwar'anin nan da muke karantawa wannan ƙwar'an da muke tafsirinsa ba a rubuta masu zamanin manzon Allah babu shi a zamanin annabi Muhammadu izu sattin a guri ɗaya babu kowane sahabi ya da ta kirjinsa ne zamanin sayyidina abakar ne sayyidina umar ya ba da shawaran a haɗa ƙwar'ani izu sattin a guri ɗaya a nan ma sai da aka yi jalin zaka sayyidina sai na abakar ya ce shi ba zai yi abin da annabi Muhammadu bai yi ba sai sai na Umar ya ce Allahumma sharana sadra ababakarin kamar sharata sadri Allah ka bude kirji sai na abakar ya gane abin da na gane alkhairi yace al'umman nan al'umma annabi Muhammadu har zuwa tashin kiyama ma da ta Qur'ani gashi ana ta kashe su idan ba ta Qur'ani nan a gaba a guri ɗaya ba za a zo fa a rasa wani bangare na Qur'ani bayan wafatin musabban da suka gama karewa da dare sai na sai na Abakar Allah ya tsare kirjinsa ya gane abu fa alkhairi ne sai ya kira sai na Umar ya ce to shawaran kan nan yayi yace to ya za ya ce a kira sayyidina Usman a kira Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit yace wallahi da in rubuta Qur'ani in yi abin da Annabi Muhammadu bai yi ba gara a daura mun dutsen Uhudu a kaina ni ba zan yi wannan aikin ba aka yi ta rarrashin su ana ta mana sai aka fasa shari'a fahimta sannan aka rubuta Qur'ani sunan Qur'anin guda ɗaya sufi bakari ne guda ɗaya zamanin Sayyidina Abakar shine zamanin Sayyidina Umaru shine sai zamanin Sayyidina Abubakar Sayyidina Usmanu ne aka ƙara rubuta Qur'ani guda shida ɗaya aka kai Busra ɗaya Kufa wanda zamu zo kai zai na a gaba ɗaya aka kai Busra ɗaya aka kai Kufa ɗaya aka kai Sham ɗaya aka kai Misra ɗaya aka aje a Makka ɗaya aka kai Madina guda shida bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zaman Sayyidina Usmanu wa'annan Qur'anan su ne kadai kuma babu ta babu ta babu babu ya babu dige dige babu ba babu komai babu wasali kundarin bakin kawai ake rubutawa masu rubuta izawa ka sun sani ko ana rubuta mai ƴaƴa da mara ƴaƴa da mai wasali ko yawa amma in an yi izawa kan fa a hada da iza kafa in ka rubuta ka sha to ka fita ka je kasuwa garka kwanta ka ce a kai dai izawa ka kawai shikenan Allah zai kawo kuɗi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake karanta izawaka Allah ba zai bashi a cikin talauci ba Allah zai azurta shi an fahimta ko wani sahabi sai da ya ga haka kawai sai ya karanta ya kwanta a ɗaki ya karanta ya cika masallaci na ta masallaci sai na Ali ya ji labari sai ya zo da bulala sai na Ali ya zane shi ya ce wannan yana sai kare ta Allah ne ina sai gare da Allah ne idan ka karanta sai ka fita kasuwa haka ake nufi Allah ya amfanar da mu saboda haka wannan bid'a ne ba a yi su ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya kenan abu na biyu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a da su ba zamanin manzon Allah ba a rubuta ba wallahi zamanin sayyidina Abubakar ba a rubuta ba zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Usman zamanin sayyidina Ali duka ba a rubuta ba sai zamanin tabi'ai ne a zamanin Umaru bin Abdul Aziz a zamaninsa ne aka hada aka kwamfalin ɗan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka rubuta wanda a zaman jika sayyidina Umaru ne jika sayyidina Umaru ne wannan din da aka rubuta din ma yanzu babu shi saboda a malamin da ya haɗa su ɗin shi ne almajirin wayan na fuka hau saba'a ɗin wayan nan ƴaƴan sahabban manzo Allah sallallahu guda bakwai da ake ce musu fuka hau saba'a wanda zamu zo zamu zamu ji Ibn Hisham ya nan sunansa ba komai in ya dawo za a bar sunansa shi ne ya haɗa shi ma a yanzu babu shi littafin da aka zo aka rubuta zamanin tabi'u tabi'in zamanin sayyidina Malik bin Anas ne masaban da muke bi Imam Malik shine muwadda ita ne kade take wanzu a yanzu tun zamanin tabi'ai muwadda ita ce kade shine a daga ita aka zo aka samu su Bukhari su Muslim Tirmidhi Abu Dauda Ibn Majah muwadda ita ce shugabarsu duka babu su wa'incan sa'ad bin zurarata ba sa'ad bin zurarata ba shine dai aka compile aka hada su bid'a ne wannan hadisin da take cewa kullu bid'a da shi din ma bid'a ne ba a yi shi ba zamanin manzo Allah saboda duk abin da ba a yi kai ibnu taymiya ma kai ibnu taymiya yace duk abin da aka yi a bayan manzon Allah sallama wanda ya saba da addini ya saba da shari'a shine bid'a shi ma da ya ji aka makure shi a gaban malamai a wani guri ibn taymiya na cewa mattafaqa almuslimuna fa huwa hasanatun fa inda Allah huwa alhasana duk abinda masu musulmai suka ittifaki cewa mai kyau ne to mai kyau ne a wurin Allah saboda haka wa'annan bid'a ne kiran sallah na juma'a so biyu bid'a ne ba ai ba zamanin manzon Allah zamanin sayyidina Abubakar ba ai ba zamanin sayyidina Umar ba ai ba a zamanin sayyidina Usman sayyidina Usman yace musulunci yayi musulmai sun yawa yanzu a naɗa kuma an fara rauni a ƙara kiran sallah ya zama guda biyu bayan wafatin manzon Allah aka fara wannan zo ka gyara wayan karka tashi gara a haka za ka shi haka za ka da yawa yawa ƙara to ya ɗaya sama kaɗan ƙara tura shaka shi ne aka fara kiran sallah na juma'a guda biyu a zamanin Sayyidina Usman bid'a ne shi ma bid'a ne gyaran masallaci haka a sa rufi a sa kwano a sa tiles a sa siminti a sa bid'a ne babu zamanin manzon Allah ya shi ne kuma abin dabino ake zuba mai sunansa shifting dabino ko shi ne shi ne ba kwano bane bid'a ne last speaker bid'a ne babu shi zamanin manzon Allah sai a ce duka tafsirin qur'ani din nan babu shi a zamanin annabi Muhammadu bidiya ne annabi Muhammadu bai yi ba in yayi wai maja bakin manzon Allah ina ce ga arama nan yana jan baki sai a ce duka kowa zai shiga wuta ko dan tafsiri ana ba da kuɗi shine ya zama sunna musabaka bid'a ne babu shi zamanin manzon Allah ba a taba yi ba bai ma kai shekara 40 da wani abu ba bai fi shekara 40 da wani abu ba a duniya a Indonesia aka fara bid'a ne babu shi zamanin manzon Allah ko shi dan ana tara kudi ana bada mota ana tura mu ce ta baji saka a dina wasa da hankalin mutane da Allah ana cewa musulmai dan bid'a haramun ne haramun ne ka cewa musulmi dan bid'a alhali ba dan bid'a bane duka babu tahajjud tahajjud da ake bid'a ne babu ba ai ba zamanin manzon Allah sosan tahajjud da ake kwa ake kunna lasika a hana mutane bacci ana yi kawai dai aikin alkhairi ne shi ma yana iya zama kusan ba ba alkhairi ba ma saboda in ka takura wani in ai in dan Allah ne na nafila ai yana son ka boye ne ko to ayi ba lasika ba amma za ka ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim na ne suka wannan babu shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ne in duk wutan ne to a tattara gaba daya sai an je madakata sai ai bayani suka ba haka addini yake ba saboda haka shi Abdullahi gonda yake cewa la yakfuru adam ahli qiblati bi fisqi aw bid'ati illa man tadammana fisqahu aw bid'atuhu inkarul ilahi ba a cewa musulmi mai fasikanci ko mai bidiya a ce masa kafiri sai dai in kafircin nasa a fasikancin nasa ko bidiya tasa ta dangana da cewa a zuwa yana inkarin Allah yana ce babu Allah kaman kamunkirul hudusul alama kaman masu cewa alam ba ba fararru bane ba Allah ne ya su ba kaga sai mu tattaro idan sai mu kawo shi mu ajiye sai a mana gwanjen shi kuna a zo a kwace shi ma kuna a tabbatar musulmi ne ana saboda ya ce da Allah da lawul mahfuz da alƙalami tare suka faru ba a san wanda ya riga wani ba kuma dukkan mun san makhluk ne an halice su ne ko haka mutum yake da kashi a gindin mutum ya kiyaye kawai Allah ya kiyaye kama wanda yake cewa akwai halittan da ba Allah ya halice ka ba halitta ne ko al'arfi ko kursiyin Ubangiji, ko lawul mafus, ko alƙalamin ƙudura, ko a ruwa, wa kana arsu alal mago, kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin hadisu Ummu Barahim. Ko yake cewa akwai al-hudusu la awwal lahu. Akwai al'amuran da ba su da farko. To wannan ne za a ce to wannan ya zama kafiri. in ya faɗi haka wallahu alam Allah ya kiyaye mu da kafirta musulmi wal ba'asi ko kuma mutum ya ce ai bara in an mutu bara tashi ba ba maganan ta da mutane tashi kiyama wal hashr da tashin kiyama ma babu wal hashr lil ajsam wal ba'asi babu in an mutu bara ta da mutane bayan sun zama ƙasusuwa sun zama ƙasa sun jijjige babu su ba za a tada su ba to wannan wanda ya inkarin wannan to ya zama kafiri yace wal hasar lil ajsami da tada mutane da dukkunan tsuraran tashin alkiyama kowa zai tashi a jijjikinka duk ko ciwo ka taba ji aka yage fata aka ci da dawo jikin ran tashin kiyama farce zai dawo duk gashin jikinka da ka aske zai dawo dukkan fara sunan ka za su dawo shi yasa aka ce kar ka bari ka zauna da janaba har ka zo kai hatsari ka ji ciwo wani fata jiki ka fita dan in ya fita ranar tashin kiyama in ya dawo za a wanke wannan janaban da wutan jahannama Allah ya kiyaye mu saboda haka samari a kiyaye zama da janaba da ma'aurata a kiyaye zama da janaba babu alkhairi a cikin sa a mulan mu shehu sunusi ba sunusi na farko khalifa sarkin kano sunusi na farko ba wannan sunusi da ba khalifar tijaniya ba ba sunusi da sunusi wata ma khalifa ne wani ma khalifa ne ya ce duk mutumin da zai bari janaba ya yi minti biyar a jikinsa to nan jifansa ba wani abu ne wato kayan janaba in aka je sai kanan da nan zai shiga haka ma su ne saboda sai mu kiyaye ko Allah ya kiyaye a yace wal fisq fasikanci kuma birtikabil qaba'ir da yin abubuwa laifuffuka manya manyan kabire yace la yazilu ismul iman la yazilu ismul iman yin manya manyan laifuffuka baya ce wa mutum imani a ce ba shi da imani wa man mata ala fisqihi duk mutumin da ya mutu akan fasikancinsa فهو في مشيئة الله yana cikin mashiyan Allah imma an yu'azibahu aw yaghfir lahu in sha in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama ya masa azaba baka isa ka ce dan mutum ya mutu yana saban Allah ka ce da tafi ta wallahi baka isa ba mutum in ya mutu yana saban Allah yana cikin mashiyan Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama ya masa azaba wannan shine gidan ahlus sunna wal jama'a jama'a musulmi ba wai ka ce duk mutumin da yake kaza kafiri ne ko dan wuta ne a in ya mutu a wannan abin ana kyauta da san kila Allah zai sa shi a wuta in Allah ya yafe ma kowa duk duniya har da shi sai mai ina ruwanka za ku ce muku yadda ba saboda rahmati wasi at kullu shay haka Allah fara Qur'ani rahman sai ya taliba dukkan komai yana fara da su cewa inna rahmati wasi at qadari rama ta kayel wa fushina raban Allah ya fi fushin Allah yawa ko za ka sai muna kiyayewa akan faɗan maganganu akan bayan Allah wa inna al'azab yace lalle azaba lam yakhluq fil nar wanda ake masa azaba baya da wama a cikin wuta bal la budda min ikhrajihi minha wa idkhalihi janna musulmi baya da wama a cikin wutan jahannama babu makawa za a zo a cire shi daga cikin wutan a mai da shi aljanna Allah ya kiyaye mu da shiga wuta din kar kuma mutum ya ja kai tashi tunda ba da wama yake wuta ba ba da ma zan shiga da iskanci na wallahi tallahi ba wutan jahannama ba wuta din nan a hura wuta kawai ka je ka sa yatsan ka cikin gani zaka iya ba zai yiwu ba saboda haka wuta ko ko ko babbaka ne na kaza karka yadda a sababbaka ka Allah ya kiyaye mu saboda haka karatu guda biyu ne a cikin wannan magana na farko karka ga mutum yana saban Allah ka ce wani ya dan wuta ne ya mutu yana aikata saban Allah ka ce dan wuta ne a yana nan inda Allah ya ga dama zai sa shi in ya ga dama malamin angon kuma limamin angon ku mai tafsirin angon ku sai Allah ya ce shine zai shiga wuta wanda baya komai shine zai tafi aljanna sai me sai ka ce ma Allah me yasa shine fa fa'alul lima yurid la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun ba tambayan Allah me yasa kai kaza saboda ko ko yaya dai kai dai ka doki rahman Allah Allah ya samu a rahamarsa Allah ya samu a rahamarsa Allah ya tausaya mana albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma zakara fi fi ajz al bait al akhir sannan mala ya fara a baitin karshe a rabin baitin yake cewa annal afdalul wara mafificin talikai gaba daya alal idlaki abu sake kawai هو نبينا محمد صاحب المغفرة والتاج صلى الله عليه وسلم shine annabinmu annabi Muhammad ma'abocin gafara da kambi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad kenan duk talikai gaba ɗaya babu kama annabi Muhammad saboda da zaran kaji mutum yana raina annabi yana magana sako-sako akan annabi Muhammad wallahi tallahi makiyin annabi Muhammad duk mutumin da zai ce annabi Muhammadu mutum kaman kowa ne wallahi tallahi makiyin annabi Muhammadu za mu karanta a cikin kifa duk mutumin da yace annabi kaman kowa ne ordinary ne hukuncin zaka sane shi ma annabi fa daban yake ko ta ko ina babu tamkarsa sallallahu alaihi wasallam babu kaman manzon Allah annabi Muhammadu daban ne mutum ko ya yadda ko kada yadda ko ya mutu ko ya rayu annabi Muhammadu ne annabi Muhammadu ne kuma Allah bai yi shi ko ba zai yi ba kuma mutuwar manzon salama ba irin mutuwar kowa bane manzon salama Allah ya faɗa Qur'ani idan manzon salama ya koma ga Allah matansa ba za ku aura ba kai ka mutu magani ba mu auri matanka ba sai dai in ba ta da kyau wallahi ko ba gaskiya bane to a manzon salama an auri matansa Allah ya faɗa Qur'ani ko ya nisa annabi la sunna ka adin min nisa sul alamin ko la sunna ka adin min nisa matan annabi salama ma ba irin matan kowa bane ballantana annabi Muhammadu wallahi mutum ya kiyaye shi ya kiyaye kansa akan annabi Muhammadu annabi Muhammadu manzalan su sulama to wallahi mutum ya shiga cikin sa daga zaran kai wani sakwa sakwa da kujerar manzalan sulama shi ta don wallahi wuta zaka tafi wuta zaka tafi annabi Muhammadu ba abun wasa bane idan idan mutum yana cin ƙasa ya kiyaye ta ne ya kiyaye ta turi wallahi to annabi sulama ya wuce tunanin halitta ta tunanin girman annabi Muhammadu ba ta isa ba cewa alfazar yana cewa atubsiru am ga da basira takal gaza saja ya rasulullah ya ahmadu ko kaza idza ti aminhu al-amru laylan an idza ko kai ka cewa wa mannu wala mannu wa safdu wala atbu sallallahu alaihi wasallam wai kana gani ko kwantsa ya rufe maka ido ne baka gane manzo Allah ba to wallahi saja ya rasulullah ahmadu ko kaza manzo Allah ya wuce inda kike tunani baiwarsa kyautarsa darajarsa ha baka ji abin da mai wannan yake faɗa ba yana cewa a a yana cewa justa qadaran fama amamaka khalqun fawqaka Allahu wal baraya wara'u ko justa qadaran fama amamaka khalqun ya rasulullah a girmansa da darajarsa da martabarsa da kimansa da annabtansa da manzancinsa babu kaman manzon Allah fama amamaka khalqun babu wani halitta a gaban manzon Allah faukaka Allah Allah ne kadai a samanka wal baraya wara duka talike suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka talike duk alam gaba da suna bayan annabi Muhammad wallahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya kiyayi bakin sa akan annabi Muhammad mu ba mu da hakuri akan manzon Allah za mu mutsaka mutum akan annabi Muhammad wallahi sallallahu alaihi wasallam yadda ake mutsaka wanki saboda haka mutum ya kiyayi annabi ya kiyaye kayansa وقال العلماء malamai suka ce wa min khasa'is nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin keɓantuwa da falala da kima da martaban manzon mu annabi Muhammadu tafdilihi ala jamil alamin manzo sallama fifikon sa akan dukkan abin da Allah ya samar in an ce alam ai mun fasaranta ko a cikin alhamdulillahi rabbil alamin alam kullu ma su wallah duk abin da ba Allah bane to wannan shine alam to alam ɗin gaba ɗaya annabi Muhammadu ya fi su kaf ɗinsu suna bayan manzon Allah babu kamar shi ba ai ba ko ba za a yi ba Shau Ibrahim na cewa fa Ahmadu fardul jawharu lan yuqassama Manzon Sallama shi ɗaya ne tilo kwallin kwal jauhari ne baya rabuwa a wani gure na cewa waya shi kamar da zatu wa sifatuhu Muhammadu fi'ilul hamdi min hamdi Ahmadin ya ishe ka yabo wallahi waya shi kama da'an ya ishe ka yabo zatu zatin annabi muhammadu wa sifatu da siffan manzon Allah kai annabi muhammadu filul hamdi aiki ne na godiya min hamdi amadin la ilaha illallah me na wana cewa fi'ilun fa'ilun marfu'un go to da fi'ilin da fa'ilin da marfu'in da maf'ulun bihi din da mansu duka annabi muhammadu ne inji shawu ibrahim sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabin mu daban yake babu irinsa wani mawaƙi yana cewa annabinmu daban nake ko ta ko ina bai da tamka ko ba sarka masa sarka mene ake cewa bai da tamka ne ko mene ka san ausan ta shiga saboda wannan shine jama'a musulmi manzon sallama babu kamar sa malamai ijma'i sho abdullahi sho abdullahi ce ijma'in malamai gaba ɗaya sun ijma'i dukkan duk duniya babu kamar manzon Allah wa rusul yace minan minan anbiya daga cikin annabawa babu kamar annabi Muhammadu wa rusul daga cikin manzanni babu kamar annabi Muhammadu wal mala'ikatu daga cikin mala'ikai mala'iku babu kamar manzon Allah duka babu irinsa sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban annabawa ko shi ne shugaban manzanni shi ne shehu busar yake fara shehu alfaza shehu yusuf laman yake fara ta yake cewa al'an da yawo jami'o ma yawo lamma ta baita la muqaddasa ja'u صلى بهم ومولده له كان الإمام وكل مأموما صلى الله عليه وسلم ماذا صلى الله عليه وسلم النبي النبوة shi ne kuma manzan manzanni yace duka annabawa suna raye lokacin da musulma ta fi Isra'i da Miraji ya same su a Baitul Maqdis ya ja su sallah shine limamu sallallahu alaihi wasallam annabawa gaba ɗaya annabawa dubu ɗaya dubu ashirin da dubu gaba ɗaya suna nan manzon sallama shine limamu imamul anbiya wal mursalin kenan shau jibrima ya kawo a cikin shar'an da mai isriniya hadisin da manzala su salama ya ja mala'iku ma sallah da ya hau sama sai ga mala'iku su yi sau sau sai jibril ya ce kira da gasu sallah annan muhammadu ja mu tafi limamin annabawa da mala'iku sallallahu alaihi wa sallama saboda wannan shine manzala su salama babu kamansa a cikin mutane babu kamansa aljanu babu kamansa a mala'iku a annabawa su ma mutane ne babu kaman manzon Allah babu kaman manzala su salama shi annabi fa ya fito ne Allah ya fito da shi a cikin ɗan adam ne saboda ɗan adam su yi daraja da Allah ya ga dama sai ya yi manzon salama a cikin rawane da rawanen suke da daraja Allah ya ce wal kad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr me yasa saboda annabi Muhammad na cikin su wasu malamai suka ce lokacin da Allah yake cewa annabi Adamu cewa lokacin da yace ni jalin su da khalifa malaiku suka gagara fada suka ce kaza kaza kaza kaza can da suka zo sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ku sani malamai suka ce su shi ya san annabi Muhammad na cikin ƴaƴan annabi Adamu ne shafa su sani ba sallallahu alaihi wasallam amma da su ma su sani da dole sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi kowa ya bi sallallahu alaihi wasallam munafiki ne kadai zai ga annabi wani iri ko إذا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءكم الناس فقال الشيخ رسول الله لا مسكت ولا رسول الله مسكت اتخذوا يوم الجنة فصرفوا إلا مساء ما كانوا يعملون كما هكذا بني قرآن يشي إذا جاءك المنافقون qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo cewa manzon sallama mu yadda kai annabin Allah ne wallahu ya'lamu innaka rasulu Allah ya ce ni na suna yadda na sani kai manzo na ne Allah yana bawa annabi Muhammad hakuri ne fa sallallahu alaihi wasallama yace amma wallahu yashhadu innal munafiqin lakazibun ko amma Allah ya sani ya shaida munafikai ƙarya suke yi اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله innahum sa'a ma kanu ya'malu inji Allah Qur'ani sallah ina zaka je kana na maka wasa da hankali akan Annabi Muhammad wani yazo yana ce maka Annabi sallama wani yana ma Annabi rukun sa kai nan kaci kana mai sako sako da Annabi sallama munafiki ne wallahi duk wanda yake raina Annabi munafiki ne ko ne na fada waye fada Allah ne fada Qur'ani za suna rantsuwa suna rantsuwa ita ka zo aimanu jinnatin fasadun sabilillah za su dauki rantsuwansu a matsayin garkuwa gare su amma sun kauce hanyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce innahum sa'a ma kanu ya'malu wallahi abin da suke aikatawa ya munana ya rasulullah saboda haka mu kiyaye kan musulmi musulmi ya kiyaye kansa akan taba zarta annabi Muhammad kul kowa ya tsaya yayi abin da zai amfane shi Allah ya amfana da mu ورواه البيهقي من بيهقي رواه عبد الله بن عباس قال ان الله ان الله فضل محمدا محمدا صلى الله عليه وسلم inna la faddala muhammadan ala ahli samai wal ardi wal anbiya imam bayaki ya rawaita hadisi daga abdullahi dan abbas mu tafsir da muke karantawa yace Allah ya fifita annabi muhammad sallama abusa mutanen salitin sama da ƙasa akan har akan annabawa sallama ah Allah ya gaya maka ayi qur'ani ko yana cewa wa innaka la ala khuluqin azim kai wallahi wa innaka cewa lallai kai annabi muhammadu la'ala kana sama da la'ala bil'ain la'ala khuluqin azim kana sama da halaye na girmamawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai yana da hali na girma ba Allah ya ce wa innaka zu khuluqin azim bane a'a wa innaka la'ala khuluqin azim yana sama da halaye na girmamawa annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama na mu shiga baitul maqdis lokaci a a a a wai mun karsa annaban ka ko ثم القليل فالكليب نوح هم أولو عزمهم والروح فالأنبياء بعد الملائكة فالخلفاء رتبة أولئك هو فأهل بيت فأهل بدر بعد باق أسرى فأهل أحد بيعة منتصرة yana cewa kulun nazim mai tara littafi yana cewa ina afdalul khalqi ba'da husu sallama mafi bikin halitta bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyullahi ibrahim shine annabin allah annabi ibrahim al khalil majidadin allah alaihi salam wa yali nabiyullahi musa al kalimu sannan bayan annabi annabi ibrahim sai annabin allah annabi musa mai magana da allah thumma nuhun alaihi salam sa'annan annabi nuhu alaihi salatu wassalam thumma ruhullahi isa bin maryam sannan ruhin Allah annabi Isa dan Maryam Allah ya kara masa yadda wa haula ima imanihim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wayannan gaba ɗayan su tare da shugaban mu al shugaban su kuma shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi hum ulul azmi su ake kira ulul azmi min ar-rusul daga cikin manzanni al-mazkuri na fi suratul ahqaf wanda aka ambace suratul ahqaf innahu inda qawlihi ta'ala fasbir na'am fasbir za ka tashi mu ƙara sai mu tashi a baki baitin filat fasbir kuma sabara فاصبر كما صبر أولي الأذن من الرسل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa gwana cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kamar yadda ulul azamin suka yi haƙuri ya rasula daga cikin manzanni annabi musa ya sha wahala annabi nuhu idan yayi wa'azi wa'azi sai a dake shi a tsauka shi a wurgar da shi akan bola anan zai kwana ya suma sanyin asuba ne zai tada shi daga bacci kuma gobe bare daina ba ya tashi bare bare sai ya fasa wa'azin ba zai tashi zai ci gaba da kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wannan annabawa kenan annabi musa ya sha wahala manzon salama yana cewa annabawa daga cikin annabawan da suka sha wahala akwai annabi Musa annabi Musa yana cewa an tsira ne amma an tsira da annabi Musa fiye da aka tsira da mu amma tawadu manzon Allah ne tawadu manzon Allah ne ai a hada ka da munafiki yafi komai bala'i manzon salama yana faɗa yana cewa an tsira da annabawa amma cutar da aka mu ni cutar da ni da aka yi kabirai suka cutar da ni masu hoton gumaka ya fi na kowa saboda shi fir'aunan zamanin annabi Musa da ya gabo ne yace la ilaha allazi amana bihi banu isra'il amma fir'aunan zamanin annabi Muhammadu shi hannunsa ma ya dauka ya sa a wuta ta kone ta zama toka ya karkade yace in dai wannan ne mu hada a lahiran kawai kowa ya aikata abin da ya ga dama za mu ji Abu Jahl yace ni na dauke ma kowa wutan kaga manyan arna ko ko ya tafi ba komai kuma da ya zo mutuwa aka kawo abubuwa irin yayi iman da maza salama ya ce ya fi ƙarfin yayi iman da annabi Muhammad shi abun kunya ne ya mutu bai yana iya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah tabaraka ta'ala ya ce manzo salama ya hakuri shi Ibrahim ya ce mana fasiru annakum sabaru yace ku ya hakuri abinda muka hore ku da shi ku ya hakuri yana faɗa wani bai na cewa لتتعلمن إذا رأيت مولانا إذا يتلخلق إذا خلقت مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا صلى الله عليه وسلم سورة كيتي ku yi haƙuri idan wani ya cuce ka ko ya zage ka ko ya aibanta ka ko ya ɓata ka ya ce ni barhamu ba sharrin da ba a mun ba kawai ba a ce mun shehu ya ɗauki ciki ba ne kawai iya abin da ba a ce faɗa ba kenan amma dukkan wani sharri da zagi da aibatawa da kowane irin abu ba abin da ba ga yan barhama ba radiyallahu ta'ala anhu amma yanzu duniya ba take ji shehu ibrahim saboda haka abinda shehu alfazaji ya faɗa wa masu wa annabi muhammadu isgili a hasidu homot inna aisha kan kado fa hawa fi duniya wa fi dini sayyidu sallallahu alaihi wasallam ko shehu alfazaji ya ce mai wa annabi muhammadu hasada ya mutu wallahi sai dai ka mutu da bakin ciki in dai akan Allah Muhammadu ne yace shi ne shugaba a duniya shi ne shugaba a lahira fiddini yana daukan addini fiddini yana daukan yawmul din ko ranar tashin kiyama kuma shine shugaban sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum ya ce hasada zai maka wallahi ka kyale shi bakin ciki ko zai kashe shi bakin ciki kadai ya ishe shi kai baka masa yana yi ba ko Allah ya kiyaye Allah ya kare ni saboda haka summa yati fil afdaliya sannan ya zo bayan wannan ba da ha'ula'i bayan wa'annan annabawa din daga manzon salama annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi isa alaihi salatu su biyar din nan to wanda suka zo bayan su sai ce al mala'ikatu sai mala'ikai ce sauran wasu mala'iku sauran anbiya'i afwan sai sauran annabawa na Allah tabaraka taala summa al mala'ika sa'annan mala'iku yace summa ba'a summa min ba'dihim al khulafa'i al arba'a sannan bayan mala'iku masu daraja su ne a khulafa'ul arba'a sayyidina abakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ko ko sayyidina ali sayyidina abakar sayyidina usman sayyidina sayyidina sayyidina umar sayyidina usman من الصحابة رجعت كم منزلي وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أوكي عشان ماشي وترتيبهم هذا على حسب أفضليتهم yace yadda aka jera ta su haka daga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali haka suke a gurgurdan matsayin su daga wani sai wani daga wani sai wani amma wannan akwai sabani mai matukar yawa mai matukar yawa saboda sayyidina Ali sahabin manzon Allah ne kuma kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sa'annan annabi Muhammad ya ce aliyun minni wa ana min ali sayyidina ali daga ni ne ni ma daga sayyidina ali ne ko yana cewa duk makiyin sayyidina in kana son ka ga dan wuta to ka gane waye makiyin sayyidina ali in kana son ka gane dan aljanna ka gane waye masoyin sayyidina ali bin abi talib saboda ko ta ina dai kuma shine birnin ilimin manzon Allah yana cewa ana milisul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi kofar shiga ilimin annabi muhammadu sayyidina ali karmallahu wajahu ne yace ana wa aliyu ka hataini ni da sayyidina ali tun fil azal ka haka muke kaman haka sai akan sayyidina abu talibin mukarabu da sayyidina abdullahi shi ya fito ta nan ni na fito ta nan kuma aka ci gaba da haɗewa alil baiti gaba ɗaya jikokin sayyidina ali ne ko Allah ya datar da mu a sai ce sun mabaqil ashara al-mubashirin bil janna sannan bayan wayannan sahabbai akwai al-mubashirin bil janna a sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali Sa'adu Sa'id Talatu Abu Ibn Jarrah Abdurrahman bin Auf da a Sa'adu Sa'id shidan Sa'adu سعد سعيد الهاتو أبو بن جراء عبد الرحمن بن عوف su sauran sahabbai guda ashirin guda goma da aka ba su aljanna to dan Allah ka ji ba annabi bai ce na ba ku aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna kai ka bayar magana in irin ka ne ko wanda suke cewa annabi sallama ba wani abu bane annabi manzo sallama ba wani ai mutum ne kaman kowa kaman ka ne ko bambancin ku annabta ko wahayin da ake masa ko shi annabi ne ko to kai ka bada aljanna shi yana bada aljanna kai ka bayar magana ko kila ko zo ba ka bayarwa Allah ya kiyaye a yace nan saba daga cikin manzon sabai wahum ba'da khulafa'il arba'a sune bayan khalifofi guda biyar da na sha wahala ga suna ma'ashi yace Zubairu Talhatu Abdurrahman bin Auf wa Abu Abu Ubaida wa Sa'ad bin Abi Waqas wa Sa'id bin Zaid ثم يلي هؤلاء أهل بدر sannan bayan wa'annan wanda suka biyo su a daraja su ne mutanen badar su kuma ɗari uku ne su ɗari uku da ashirin ɗari uku da goma wa fi sayi ya daga cikin a cikin sayi bukhari ya ce la'allallah qad aqala ala ahli badar wa qala i'lamu ma i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum an rawaita a cikin sayi bukhari cewa manzala su salama ya ce wa sahabbai an yi idila'i wala Allah saboda ka san annabi akwai ladabi wa halaran Allah yace kila mai yiwa Allah ya bai ba yan badar ka san ko Allah ya bai mutanen badar gaba daya ko akwai wani mutum ana ce masa hamir alhamir ko alhimar ko ana ce masa jaki ko wata rana ya sha giya wani sun ce sun sa Abdullahi na manta da kissan ta dan kwanta amma dai sunansa na mara nake nufi da kuma alkunyansa ya sha giya sai aka zo da shi gurmansa salama aka masa bulala wata rana kuma bayan kwana biyu ya ƙara shan giyan aka kamo shi aka zo shi gurmansa salama aka masa bulala aka ƙara yin uku aka masa bulala sai wani sabe shi kai Allahumma la'anhu Allah ya tsine ma wannan Allah ya tsine maka yaya za ka sha giya a maka bulala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kunyan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la tal'anu fa innahu yuhibbullahi wa rasuluhu kar ka yadda ka ƙara tsine maka kar ku tsine masa saboda yana son Allah yana son annabi Muhammadu dan giya ba wanda in mutum ya sha giya hadisi ya zo sai yayi kwana 40 yana sallah Allah baya karba kwana 40 dan giya in ya sha giya to daya sai yayi sallah kwana 40 Allah bai karba ba amma ga shi wani ya tsine masa a cikin sabai annabi ya masa tsawa ya ce daga yau kar ku ƙara tsine masa saboda yana son Allah yana son annabi Muhammadu a wata ruwaya aka ce kai ka san ko Allah ya ce ya yafe mai yan badar wanda suka tafi yakin badar kuma ya je badar sai gashi an saukar wannan jama'a ashe sai mu dinga kame bakunan mu akan bayin Allah in kaga mutum yana saban Allah kar ka zage shi kar kai alawadaran da shi ka gode wa Allah da ba kai ba ne, in Allah ya ga dama da kai ne, ko? Da kai ne mai shaye-shayen, kai ne mai gidan karuwai, kai ne shugaban makaryata, kai ne a shugaban munafikai, ko ba haka ba ne? To, amma Allah ya kare ka sai shi yake gurin sai ka gode wa Allah da bai yi kai ba ne, ɗaya kenan. na biyu ka gode masa sufa yake nan sufan shi zai shiga da sufan shi sufa ya suka ce sai shi ma ka gode masa da Allah ya sa shi ya tare maka wannan gurin da in kai ne ba Allah ya gama da kai ne a wurin to karakta san karatu sufaye su karatu suke kawai na yaya za a yi gaba ɗaya kowa a tsamo shi a kai shi aljanna ba wai sabanin yan kungiya su yan kungiya kullum karatun su a tura su kai mun shi wuta alarama gangara mun da shi gangara mun da shi akwai ne ma dai iska a ƙasar nan nake to Allah ranma kai mun shi gangara mun shi ko ba ko ba yi ba yana nan Abuja ai to Allah ya kiyaye mu summa ali summa ali udin sannan mutanen udu wa ba'duhum ali bai'ati mutanen suka tafi yaƙin udu suma Allah suma suna da cikin masu daraja bayan su akwai mutanen da suka yi bai'atu ridwan a Hudaybiyah duka suna wayannan su ne wayanda suke suka fi kowa daraja a cikin sahabban manzala sallama da cikin alam gaba ɗaya zuwa sahabban manzala sallama za mu wadatu anan insha Allah za mu tashi a fasairu sahabati baqi al-umma sauran sauran sahabbai da matsayin su daga kuje daga suwa ne sai suwa ne sai suwa ne a kujera a a gurin kaga wayannan su ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim gobe za mu tashi kenan tabarkin waɗanda Allah ka yadda da su kuma su ni'ima su waye su ne wanda muka ambata yanzu a ce mana muka rasa aya amma za mu zo akai insha Allah za mu tashi akan wannan aya sura allazina an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim waladdallin amin daga nan mun idan da fatiha kenan sai mu gari shiga bakara insha Allah Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zo da Najeriya lafiya Allah ya haɗa kawunan al'umma musulmi ya taimake mu ya agaza mana ya tallafa mana Allah ya ba mu yanda za mu yi ba yadda za a yi da mu ba albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana sura da'ima kowa da harkar da yake nema Allah ya buɗa masa wanda bai da shi Allah ya bashi Allah ka jikan iyayen mu da malaman mu Allah mu roƙe ka dan cikan annabi Muhammadu dan buwayar manzon Allah Allah ka rufa mana asiri da lahira Allah ka mana sura da'ima Allah ka mana sura da'ima Allah ya ƙara mana haske da ɗaukaka da daraja a fadan manzon Allah Allah duk abin da zai dame mu Allah ka mana maganin sa duk abin da zama alkhairi a gare mu Allah ka ba mu shi da gaggawa albarkan manzon Allah Allah muna roƙonka ka ba mu ka sa mu yi azumi maqbul azumi karɓaɓɓe wanda Allah ya raba mu da kishin ruwan banza da yunwan banza albarkan manzon Allah kiyamu lalle da za a yi kuma Allah ya karba mana Allah ya raba mu da rashin bacci banza albarka manzo Allah sallama saboda annabi sallama na cewa rubba sa'im laysa lahu min siyami illa al-ju wa rubba qa'im laysa lahu min qiyami illa sahar ko da yawa wasu za su yi azumi amma ba su da azumi na sai dai kishin ruwa kawai da yunwa saboda sun yi azumi sun yi ƙarya sun yi azumi sun yi wa wani sharri suna azumi suna irin wannan bai kai manzo sallama ya ce ba su da azumi ma'ana an rage ladan azumin nasu tafsirin tafsirin hadisi kenan sa'annan kuma wasu da yawa za su yi kiyamul laili za su zo suna hira su ai jiya ni da daddare jirgin da yutar nan ina nan ina ji muna muna ta nafila ko muna nan muna ta wurgi kaga yayi dan wasu san yayi saboda haka sun manzon sallama ya ce sun yin bacci kawai a banza da sun yi baccin su ma da musu Allah ya kiyaye mu da irin wannan Allah ya ba mu zaman lafiya Allah wannan budget din almajiri din Allah ka tabbatar da shi Allah ka tabbatar da shi duk waɗanda suke kulla kullan hana shi da waɗanda suke cikin musulmai da wajen musulmai da kan duka da munafukai musulmai Allah ka mai musu da abun su Allah ka dauka mu ka dauka mu ka dauka mana addinin mu Allah ka ƙara ma da daraja da wasila Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka kame harasunan mu da zagin bayan Allah Allah ka kare harasunan mu da karanta abin da ba daidai ba a cikin Qur'ani a cikin wannan wata har ya wuce albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu azumi a irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatiha kowa da bukatar Allah ya masa abinda muke neman tsari kuma Allah ya tsare mu رب العالمين رمضان ما يشيل لك انا بريك انت سنتين وفاك ربك ما يكفيك واسفرا كفاف وكبر كان من كرك يقول كرك كرك في كرك هذه آمين يا رسول الله آمين آمين طيب الحمد لله رب العالمين هذا